alfijir a gida to in ya zo sai ya tar da masallaci ba ta da ya kama ba sai ya tahiyatul masjid ya ce ba komai eh yace wani lokaci yana yin karatun farki gida in ya zo masallaci kuma sai ya ce ba ta da sallah eh wai in yayi tahiyatul masjid ya ana ma kai ta ba masallaci zuwa sai ka zanna cikin shi ka wata bai Allah ce ta aiko ta ce ɗanta ya rasu dawa soji ne haka ya rasu to sai ya bar wasu kuɗi a cikin kwanta ɗinki to dama bai yi arme ba ya bar ta ita uwai da ‘yan uwan shi mata guda biyu wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da kuma waɗansu ‘yan uwan wanda suke ciki akwai mata biyu wanda suke uwa ɗaya da kuma biyu maza uwa ɗaya kan nan kuma akwai biyu wanda suke uba guda ya ce to suka tace yanzu wannan kuɗi ya za a yi- ya za ta yi da su in mata ne ne eh kenan akwai mata akwai maza ciki wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da kuma wanda suke uba guda da wanda suke uwa ɗaya
yace a wata mai Allah bai tambaya tana da nasuri Allah yana cikawa amma ya bar wuri da kuma ya bar ta ya bar yan uwan maza da mata ko da suke maza da mata ko su da wasu ya haka ne su ne masu gane kawai aha da su da uwai mata iya ce mu gane ya wuri ba bai aure ba idan ba ya da mata kuma ba ya da haka ne.
uwan ce da ɗan uwan shi maza da mata da su da na'am
waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya waɗannan maza su ba su zana waɗanda su da na'am nan tambaya ta ke wala wai ita nawa za ta ɗauka ta ba su
da ita wa su ke gari ta shidda ɗaya Yan cikin shidda sirri. haka ne kare ɗaya ba su shidda ke gari ta haka ne duk lokacin da aka samu ɗaya na uwa in za su raba gado tare da wasu to suna tura ta ne daga- ta samu kashi ɗaya cikin uku ta koma ta kashi kashi ɗaya cikin shidda haka ne domin sauran da zai ba su raba ne haka ne da Allah saka kai to ga na farko yake tambaya cewa menene haƙoƙin mace bisa mijinta a takaice
ya kogin mace wani safinta shi ne cida ta shayar da ita da ba ta wurin zama a takaice cewa haka ne da kuma biya mata bukatar ita sha'awa su ne a takaice man ba ka makoki ya yawa gaskiya ne
mun kare nan mu kare mu kare Gaskiya ne.
kare.
gaskiya amma a takaice ne waɗannan su ne duk wani abu karkashin su ne ke kama.
haka ne sai na biye ce to shi haƙƙin shi kanta ba shi kuma ake sha kan da shi ne ta mai hidima ta mai biyayya da tsari kanta game da shi in ya ba ta umarni ta aiki da umarni da ba ta mata kadai ba mu saban Allah na'am ya ce to to wai wai da yawa sai da shi na'am idan abubuwa yawa ta gare su amma dai da sanar da ni na'am ya ce wai dole ne ta mai abinci irin wannan abinci da mata ke mam gida ko ko a inda ta yi ne da nan ta samu lada tana ita cewa ba ta yi dole ne ya zama- dole mace ta yi mamilin ta abinci akwai al'adu waɗanda wasu al'adu wurin su ya rishin yawa abinci ba ta da ni kamar larabawa da turawa dan mace ba ta yi abinci ba su da ma sun saba su da abinci ba muwa kullum ke ta yawo da abinci da matar ta haka muka saba tunda an saba haka kenan dole ne abinda aka saba kuma har ya zama dole sai an yi da dole ne mace ce wani ba yawa ce yana da mata a ce mata ta ce a ba su ke mana abinci ko ko mai abinci ta iya ne wani bai yanzu abincin ke ba ka ji wani ce ba ta na ko ku tana da muna ganewa ko Ah.
kenan a bai kamata ba a ce mace tana zanne to in baki abinci mai zaki me umarnin zaman gida ita ma cikin gida baki abinci ake ko dadin zaman baki shi gaskiya saboda haka daidai ne mace ta yi ma mijinta hidima musamman da huwa shine ma mafi girman aikin da mace za ta yi gidan mijinta Allah ya samu dace
ya ce shi likita ne wani bi ana iya yi ratan sallah ta jam'i ya ce ba komi dan saboda yana cikin suna cikin aiki Ba da wanda komi.
ke bai da um, yace shi likita ne wani lokaci yana lokaci na zuwa na sallah amma ba ya da masa ido wata saboda wani aikin yana daukar lokaci ba yawa kuma a raba a a hito daga aikin aji a yi ibada dole sai an kare babu lafiya ce uzuri ya yi shari'a ta yarda da shi da abin da yake uzuri ne sai dai yadda muke musulmi ya kamata a ce duk lokacin da za mu yi abu mu zanki aunawa abin zai zo lokacin sallah sai mu nemi wani lokaci wanda za mu yi sha mu kare lokacin sallah bai zo ba tunda aikin mu ne mu muka sa kanmu ba wani ya samu ba in san samu ne haka ya kamata na'am ya ce haka juma'a wani bi an suna asira tan juma'a suna aikin gwamnati ya ce aw- suna aikin likita duk babu wani abu in haka da juma'a da sauran salloli ya dade ne duk farillai ne kenan sallar juma'a ma dan ta kurce ma a cikin irin wannan yanayi babu matsala na'am Allah saka da yarda.
amin na'am na'am salamu alaikum
na janaba da da tsafta na juma'a da tsafta ya yi zaki
ha
wanka ne ya kama shi wankan juma'a wai ya kama shi da kuma wankan da za a yi da tsafta shi ya za a yi duk wanda ka gabatar ya yi abinda ake so da niyya kana so sai ka fara yin wankan tsafta sannan ka yi kuma kana so sai ka fara wankan tsafta in ya so da gaba sai ka bi wankan janaba duk da gariya ne duk wanda ka gabatar da shi insha Allah ya yi wanga ce suna kan balaguro ne na na tahiya kuma ba a samu aka yi sallah ba cikin bis to ba na suna cikin balaguro?
eh cikin balaguro ba shi mutum ne mai mai balaguro to suna tahiya na wadda da haka ne cikin bis to har sai kama kwana kama su a a bisa hanya kuma ba a samu aka yi sallah kuma da ya tashi sai ya samu kanshi cikin eh, janaba eh to babu kuma abin da za a wanka nan kenan bisa hanya ne kenan wannan abin da ya kama su kenan sai haka zai samu kanshi yi sallar cikin halin koko sai in ya zo ya samu ruwa
yawa suna cikin tafiya sai kwana ya dauke su cikin bisiki suna tafiya kwana ya dauke su lokacin sallah ya zo har ya wuce ko da ya walka kawai lokacin sallah ya wuce kuma kuma sai yi cikin janaba daga nan zanne janaba ta kama shi ba kuma ga cikin tahiya ba ruwan wanka ba yadda za a yi ta yi wanka bari za a yi sai ya je masauki koko in ya samu dama ah, kamata ya yi sallah da irin kamata ya yi inda an samu dama a tsaya to kai wanka abin nan kai taimama kai taimama kai sallah ka kawai saboda cikin tafiya ka ce tafiya dama rango mai uzuri ce in Allah ya sa an tsaya sai ka tsaya kai sallar da ba a yi ba in kuma sallah ce dama kama a tsawar ce baka samu kai ba ko da ka farka la'asar ta yi kuma kahin lokacin la'asar ɗin ya wuce kuna iya isa sai ka bari haka isa haka isa inda za ku zuwa ne so ka gada ma ana haɗa azar da la'asar kuma lokacin la'asar bai kare ba shi kenan sai ka yi wankan ka an kaje masauki ina akwai sauran lokacin la'asar ne so sai ka yi azahar ɗin ka kai la'asar shi kenan Allah ya sa mu dace amin mutum ne ya sake inda ya tambaya ce mutum ne ya sake mace eh, ya saki mace ta ta ta gidansu to ta ta gidansu on har tsawon wata shida ba ba wani bayani ba ba ta karra ba kuma ba- ba ba ta kudin ciyarwa na yar wannan abu ba sakin ta bane yayi eh
yaji ne ko ya ce ya ce ya sake ta kuma ba takarda ko babu ta karra eh a'a ya yaji ta yake nan ko in ya shige ni kenan tunda ba ta dawo an ce da ba takarra takarda an ce kuma an yi saki ba ta dawo an da yi takarra saki ba ruwan saki da takarda an bari saki ya an gama ba mu san wane ne yake ne ta yi wata shidda ba wani bayani sai aka yaya
Shi- eh ba- ba ba wani bayani eh ba wani mutum ne ya saki ma- ya- ya- to ya ce ya saki matan shi wata tsawon wata shidda eh ba wani bayani kuma ba- bai aka mata takarda ba cewa eh
to me yake so ya tambaya
kenan eh an ta in yaji ne eh shikenan sai a- sai a je a yi biko a mido ta ya ta istighfari saboda saboda bai kula da ita ba in saki ne yaji dama ba dole bane sai ka ci da mace saboda ba kai kace ta je gidansu ta zanna ba ita ta tayi ta tayi hushi da kai kai kai ta ki dawowa kaga sai ka barta ta je ta yi ta cin tuwon tsohuwa da tsoho amma tunda in saki ne kuma tsawon wannan watanni kaga za ka cida ta akwai nauyinka a kanta na tsawon lokacin iddata wata uku in tana yin wata uku ta idda shi kenan saura kuma dama ba kanka yake ba mana dai in saki ne aka yi tsawon wannan lokaci kuma ita ba ta yi aure ba to yana iya dawowa da mata shi in saki ɗaya ne mata ko biyu a dawo a yi sabon sadaki da ɗauran aure shi kenan in kuma yaji ne sai a yi biku a ba juna haƙuri a dawo a ci gaba da rayuwa na'am shi ke sai a goyi Allah biya mana bukatu Allah ya sa cika da imani ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya babu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah ka biya mana duk bukatun ya Allah Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka ruwan rahama ba na azaba ba ya Allah Allah ka ba mu ci maka mai albarka ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka kawo mana karshen wahalhalu gaba da ya Allah Allah muna gama ka da Yahudawa azzalimai ya Allah Allah ka masa abin da ya dace da su ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah ka darkake su ka watsa su ya Allah Allah ka watsa taron su ya Allah Allah ka raunana su ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah ka kare mu daga sharrin su ya Allah Allah ka kare yan uwan mu daga sharrin su ya Allah abinda suke ma yan uwan mu ya Allah ba mu jin dadi ya Allah ka kawo karshen wannan wahala da yan uwan mu ke ciki ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah kara musu lafiya marigayan mu Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka yafe mana zanubban mu kanana da manya ka shirya mana matasan mu samarin su da yan matan su ya Allah matsalolin rayuwar mu gaba da ya Allah ka san su ya Allah ka yayi mana su ya Allah Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah ka ba ka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka kawo albarka da arziki da wadata a cikin kasan nan tamu ya Allah Allah ka raba yan kasan nan tamu da zaman banza ya Allah ka raba su da zaman kashe wando ya Allah Allah ka raba su da yunwa da talauci ya Allah Allah ka ba su kasuwanci mai albarka ka ba su aiki mai albarka matsalolin yan kasuwa kanana da manya Allah ka kawo karshen su ya Allah matsalolin ma'aikata kanana da manya Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah ka ci gaba Allah ka kawo ci gaba cikin kasan nan tamu ya Allah Allah ka kawo mana ci gaba mai yawa cikin kasar nan tamu ya Allah wanda zai amfani kowa ya Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka tsare su ya Allah Allah ka kare su daga yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka kare su daga hararar yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka kara musu gaskiya da rikon amana ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu tsoron ka ya Allah ka kara musu adalci da san kasa da talakawa ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi ko su bayan Allah da suka dauki nauyin sa waɗannan karatuttuka a cikin kafafan wato tashoshin da suke yada wasu suka na addinin musulunci kamar Afirka TV da Sunna TV akwai bayan Allah da suka dauki nauyin za su san kisa waɗannan karatuttuka da muke Allah ya saka musu da alkhairi akwai wanda ya dauki nauyin tsawon shekara guda ɗaya zai ba da miliyan biyu da wani abu a zan kisa wannan karatu Allah ya saka mai da alkhairi Allah subhanahu wataala ya kara mu duke shi albarka abin da yake fama da shi na wahala Allah ya jayi mashi Allah ya kawo mai karshen shi Allah subhanahu wataala ka kare yawaita mana irin su ya Allah Allah ka yawaita mana irin su ya Allah Allah ka sa mu dukiyoyin su albarka ya Allah Allah ka kare su daga makirci da sharri ya Allah ka kare su daga bala'i da faduwa ya Allah Allah ka kara musu girma da daukaka ya Allah mu kuma da muke zanna mai karatun Allah ka sa mana albarka kuma ka ba mu ikon yin aiki da abin da muke karantawa ya Allah Allah ka shiro kon ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin